حقنا أسر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
فصل في رفع المدعي عليه وما يلحق به وما يتعلق به fasalin da yake bayani a cikin wato kai wanda ake ƙara kotu rafa'i mudda'i alaihi li majalisul hukumi akai wanda ake ƙara kotu kuma yalhaqu bihi da abin da yake rataya da shi a wata nusar wa ma ta'allaqu bihi da abin da yake rataya da shi abin da yake rataya da shi na cewa idan an kai shi ƙara kotu idan ya ƙi zuwa ya za'a yi to za a ji anan da kuma idan an kai shi waye zai biya kuɗin kai sammaci shi ma za a ji a wannan fasalin mhm وما مخيلة بصدق الطالب mhm يرفع بالإرسال غير الغالب mhm gairu ɗalibi mhm mhm gairu ga'ibi mu ja waka ko نعم وما مخيلة hilatin bisidiki ɗalibi يرفع بالإرسال salu gairu ga'ibi man ala tasir am yalin yahul farkatabu kafin fi ma amna sabul وما قول أو مكافة كتب لأمثال القوم أن يفعل ما يجب إما بإصلاح أو الإكرام أو الأقدام لوب للخصام ومن أتى الأمر أمر ولم يحضر به عليه ما يهمه كيرتدي وقدرة أو الحول على صاحب حق ومن أو سواه إن علي علي ترتهق نعم وما مكيلة بسلك الطالب inda ya zamanto wanda ya kawo ƙara ya kawo ƙara wajen alƙali نعم to zai zamanto wanda ya kawo ƙaran watakila a gari yake ko kuma ba a gari yake ba ko ya zo ko ba ya zo ba to anan shine za a yi jawabi ga ɓangare guda uku da farko idan mutum ya kai ƙara ba haka kawai za a zo a kira mutum ita kotu ba sai inda ya zamanto ma'a makhilatin tare da dalili makhilatu dalili ko wata shubuha da take nuna gazgatar magana da ya kawo ƙara ba wasa ba ce kamar ya zo ga miki a jikinsa yana cewa ya kawo ƙarowa da ya yanke shi ko kuma ga gurbin duka ta zo tana cewa mijinta ya lakaɗa mata duka ko abin da ya kama da haka to wannan yana bayyana bi sulƙin ɗalibi gaskiyar wanda ya kawo ƙarar to ya za a yi yurfa bir isali نعم alƙali yarfa'u bir isali sai ya aika zuwa ga shi wanda ake ƙara
غير الغير cewa ya zo kotu ana ƙararsa in ya aika masa to lalle ya amsa kira amma fa inda ya zama garin ga'i banda wanda baya gari kenan wanda yake gari shine bangaren farko a gari yake kuma ka kai ƙararsa alƙali ya aika masa ya zo kotu na'am ومن على يسير الأميال أميال يقول kaga anan sharadin za a aika a kira mutum kotu sai ya zo sai mai kara ya zo da me ma'a mahilatin ko sai ya zo da dalili mai karfi akan sidikin dalibi gaskiyar abin da ya zo yake nema to wannan shine fahimtar malam suhunun almajirin ibn al-qasim amma a wajen wasu daga malamai kamar ibn abi zamanina نعم ya ce annahu yurfa'u kawai za a aika da zara an shigar da ƙara kawai a kai mai sammaci wa illam ya tafi shubhatin ko da bai zo da shubha ba ibn al-arfa ya ce wa bihil amalu da shi ake gudana to wannan shine mutum na farko da aka kai ƙara ɗan gari yana nan to akwai ƙauli biyu a malikiya faɗin suhununu sai ya yi bayanin ƙarar tasa an ji magana ce wadda take da tushe take da ƙanshin gaskiya to sannan ne za a aika ana neman wanda aka yi ƙara don kuwa an ji shirme da shiri ta sai kore shi ba ma za a aika ba don me gudun kar a taso mutum daga cikin abin da yake yi a yanke masa uzurinsa ba tare da hujja ba ibn abi zamani ne ta ko babu wata alama kawai an kawo ƙara a karɓa a kira mutum ya zo kotu ijabi kotu ita za ta tabbatar da me yake akwai wannan shine abin da bahaja ta faɗa dangane da wannan ƙaulin to na biyu kuwa wanda shi yake wa man ala yasira amyalin yahul wanda yake zaune tsakaninsa da kotu ɗan mil ne ɗan kaɗan
kalkatu kafin e wa man yahul wanda yake zaune ala yasirin amyali a bisa mil ɗan kaɗan falkatu kafin a rubuta masa takarda ana kiransa mai isowa ce ba sai ma ka aika da masinja ba shi wanda ya kai ƙara a bashi takardar kiran ƙara ije ya kirawo shi ma'am da subul inda ya zamanto tsakaninsa da wanda zai kaiwan akwai aminci a hanyar ba wani abun tsoro ba wata rigima ba wani tashin hankali inda ya zamanto tafiyar ba wata mai nisa ba ce la a kasar kasiti na milan ba ta haura kamar mil sittin ba yana sa ce je ya zo da shi
wa ma'abudin
wannan na biyu kenan to na uku kuwa wanda yake nesa mhm aw makhafatin ko ku wanda ba nesa bane amma tsakanin inda za a kira shi da inda kotu take ko inda mai karar yake akwai hanyar da ba za ta biyu ba saboda rashin zaman lafiya ko ya za a yi kutibli amsalil qawmi sai a rubuta ga wanda yake malami ko wani babba a wancan garin idan ba kotu a can to sai a rubuta zuwa ga mai unguwa ko dakaci ko hakimi ko wani malami ko wani babban mutum da aka sani a gurin da akwai sarkin hausa a gurin to ku je ga takarda ta ni alkali wani daga kotu kaza to me zai rubuta masa ani fa'al ma yaji cewa kotu ta naɗa ka a matsayin ka yi hukunci abin da ya dace tsakanin wannan da yake ƙararwa ne an ba ka wuƙa da nama to ana idan ya hukunci hukuncinsa zai zarce kamar hukuncin alkali ko ko in ya hukuncin akwai bukata a dawo alkali ya zartar wannan kauli biyu ne wasu ka ce an yi hukunci ya zama to kamar naɗi ne na alkali ya wakilta shi kamar wakilin alkali ne wasu ka ce a ai ba shi da damar zartarwa sai dai ya gama hukuncinsa alkali ya zartar da hukuncin
imma bi tilahin abin da zai rubuta masa na farko in zai yi kai musu sulhu a gyara tsakaninsu
awil ikram in kuma an gano ga wanda ya ci bashin wane wane ya ci dukiyar wane ka sa shi ya biya shi
aw azidil matsaluba lil khisani ko kuma in duk wannan ba zai yi a yi musu sulhun ba kuma ba zai yaƙi ya biya to ka turo shi zuwa ga kotu dama sauƙi aka neman masa saboda rashin tsaro a hanyar to amma tun da ya ƙi bi to su zo kotu dole sai alƙali ya duba ya ga me abin yi
wa man ata al amra wa lam yahdur wanda duk alƙali ya kiransa kotu ya ƙi ya je ya sha kulacin ɓangaro ya ko in kula yi wa kotu wasa
tubi alayhi ma yahummuhu abin da yake hana shi zuwan na'am ma ya hummuhu abin da yake hana shi zuwa dubi alayhi sai a kulle masa shi za ga to me yake yi shi kwa yake hana shi zuwa ta yi tela ne sai a je shagon da yake dinkin sai a ɗauko kan ko a ɗaure a rufe ƙofar shagon na sai a liƙe da ƙasa a samu takarda kuma a liƙa a kai ta yadda idan dai ya ja ƙofar ya buɗe za ta yage idan ku ya kuskure ya buɗe to zai fuskanci horo mai tsanani a gaban alkali ba a ce a sama katako ko kusa a kakkafe masa ba saboda zai zamanto aibi ga kofar tasa amma a je a liƙe kuma a liƙa takarda da rubutu daga kotu idan ya ja takarda za ta yage to idan ko ya ja ɗin takardar ta yage to ya ce wa kansa babba uku ba amma fa ba za a kulle ba sai an fitar da duk wani abin da yake dare a ciki dabba ce ko mutum ko menene a fitar da shi sai a kulle na'am kayyar tafe dan ya tashi ya zo kotu
wa ujlatul auni ala sahibi haqqin to idan an kai ƙara shi ah, wanda zai kai masinjan alkali sai ya ce sai an bashi kuɗin ladan kai sammaci na'am wa yake karɓa aka ce mai haƙƙi shi zai bayar shari'a ta ce idan dai hukuma ba ta biyan su kuɗin kai sammaci to alkali ya biya idan babu kuɗi a wajen alkali na biyan irin waɗannan to shi kenan shi wanda ya ƙara sai ya fidda kuɗinsa ya biya za ka kai mun sammaci brigade layin kaza nawa zan baka ce kaza za ka biya kuɗin mota dubu uku da ɗari biyar za ka bayar ta ko ɗari uku ma za ta kai ka ce to hakan zan tafi ni kuma sai a daidaita abin da suka daidaita i bashi i je i nuna masa gurin i kai sammacin in baya nan to i bashi kuɗin da zai sake dawa i kawo na'am wa man siwahu in Mhm.
alajja tustahaq idan an kai sammaci ai magana ta ƙare ko na'am sai zuwa kotu sai aka zo kotu sai alkali ya kiran kes sai mai kara ita shi ina wanda ake kara bai zo ba aladda ya yi taurin kai to yanzu ya za a yi ce ba a kai masa sun macin ba ne sai masinja ya ce ai an kai masa bai sa hannu ba ya sa hannu to ko bai aiko da wani uzuri ba eh to a je a sake rubuta masa sun maci a kai shi a kai masa to yanzu wannan sambaci na biyu da za a rubuta da kuɗin da za a biya a kai min suwahu daga wani mai ƙara za a karba shi ɗin da ya ƙi zuwa shi in aka je ran da izo na biyu idan aka yi bayanin aka gama kyan sai mai ƙara ya ce ranka ya daɗe da aka yi masa sambaci na farko bai zo ba sai da na ƙara biyan kuɗi sannan ya zo ce nawa ka bayar kaza ce kai haka aka yi ce eh na san masinjan kai haka aka yi eh to biya shi kuɗinsa shine min suwahu daga wanda ake kara kenan wani mai kara shine wanda ake kara shi zai biya tunda shi ya ki ya sa mai kara ya tozarta lokacinsa ya kashe kudinsa sai ya biya kenan to Allah raba mu da kotu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح wannan maka- maka- makilatin makabatin ma makafatin eh, shi wanda yake kara shi ake jiwa tsoron abin da zai same shi a hanya ko kuma duk su biyan in dai hanyar ta zama akwai tsoro to duk su biyan sai a ce to ga abin da za a yi kawai a aika wanda yake babba farai kuwa za ka samu shiga malam tun daga waya Eh.
za a iya
ta ta waya kiwon sa a matsayin masinja ai ba zai iya zamantowa hujja ba sosai saboda zai iya imkanin cewa shi bai gani ba kaga baka da hujja tunda bai sa hannu ba shi yasa ake cewa ya sa hannu ina yanzu kamar na ba wa mutum bashi eh na bashi bashi kuma sai sai- sai sai muka yi ta wasa sai na tura mai Eh.
rasit rana kaza a cikin na rubuta bashi eh na rana kaza eh na tura mai rasit eh wannan rasit din zai iya zama shaida a matsayin shida sai dai a dauke shi a matsayin wata a- karina amma ba zai zama cikakke shida da za ta iya abin nan ba saboda ai za ka iya rubuta kuma ka tura ba ta da kunya hakan ba akwai imkanin za a iya yin haka da abin da zai zo da ihtimali alkali ba rikonsa sai an kawo abin da yake ba wani ihtimali ya tabbata cikakke shida yawwa yawwa kwarai kuwa na'am wa ujratul auni akwai masinja a yan tandu ne ai sai alkali kuke da shi to na'am na'am eh eh eh eh eh eh eh na'am wannan ba shara musulunci ba ce sai dai ka ja- nemi alkalai sai su yi ma jihadi alamar